اللهم أشرني وإياكم من الضلالة والنار معك أموال wanda Allah subhanahu wata'ala ya tara mu a wannan unguwa a gaban wannan babban masallaci Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu ne dalilin wa'azi wanda za a yi a dalilin samun karuwa ta aure na ɗaya daga cikin 'yan uwa ya gayyaci malamai ko almajirai domin mafakatar da junanmu mu tunatar da juna insha Allah kamar yadda aka yi alkawari wa'azin za a gudanar da shi bayan sallar isha'i kuma malami wanda zai mana wa'azi a daidai wannan gaba ko a daidai wannan lokaci shine babban malami malam mutari durum amma kamun malam ya ce wani abu ya ce ya kamata a yi 'yar muƙaddima kaɗan wanda za ta ba shi dama kamin ya taso to alhamdulillah idan dai musulmai suka hada a guri suna da abin fada ga junansu musamman a bangaren nasiha saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa addinin gabaki ɗayan shi nasiha ne nasiha ga Allah nasiha ga manzo na Allah subhanahu wa ta'ala sannan nasiha zuwa ga littafi na Allah kuma nasiha zuwa ga al'ummar musulmai ga baki daya sannan nasiha zuwa ga shugabannin musulmai to alhamdulillah mun san sau da yawa idan wani abu na murna ya samu mutum na ni'ima aure ne ko wani abu makamancinsa to bayi sun kasu kala-kala wani a ƙarƙashin ni'imar da allah ya mishi zai ma allah butulci maimakon ya gode don Allah ya ƙara mushi to sai ya kafarci shi kuma alƙawalin Allah ya riga ya gabata godiya take sa ni'ima ta shaddadu ta ƙaru kafirce ma ni'ima da sabon Allah yana sanya ni'ima ta samu tawaya ko ta bushe ma gabaki daya kuma bawa Allah ya kama shi wasu irin wannan ni'ima ta aure in ta same su za ka ga sun gayyaci kiɗe-kiɗe da raye-raye da ayyuka na sabo kala-kala wai da shi ne za a nuna a armanwa da tabbat an yi shagari to kaga wannan a matsayi na musulmi bai dace ba almi ibadar kuma ana so a saita shi akan turba ta gari wanda a ƙarƙashin shi ake neman zuriya ba mai amfani ta musulunci da musulmai wannan ko idan Allah subhanahu wata'ala ya arzita shi da wata ni'ima kamar irin wannan ta aure ya san haƙƙin Allah a ciki za ga yana mama tukuru ya kiyaye dukkan wasu ayyuka na Allah ka a samu akasi a yi abin da za a wusatar da Allah Allah ya ɗauke albarkashi a cikin wannan zama ko wannan aure ga baki ɗaya. don haka muke shinshinawa zuwa ga wannan bawan Allah wanda Allah ya buɗe zuciyarsa ya ga babu abin da ya kamata ya yi illa gayyaci almajirai su zo su yi faɗakarwa a bisa kan addini wannan babban tabbihi kuma wannan shi ya kamata dukkan musulmi ya riƙe a matsayin abin da zai ma Allah godiya cikin abin da ya mishi da ni'ima sannan idan aka ce zama na aure ko nasiha a dalilin aure a kowane lokaci almashirai ba sa ƙasa a gwiwa sai sun tabbatar ma ango wasu ayyuka wanda yake na wajibi a kansa haka kuma ita ma amaryar a tabbatar mata ayyuka na wajibi a kanta wani shi ne 'yar gudunmuwar da zan bada na farko dai a gulguje daga kowane bangare bangaren ango tun daga shi karan kansa har yan uwan shi bangaren amarya tun daga ita kanta har yan uwanta wajibi ne kowa ya sa a kan shi cewa arme ba ibada ba wani abu ne ba na na na na na na na na na cashewa da birgewa da ba ibada ce sunna ce mai ƙarfi idan aka yi shi to awa idan aka riga aka daura to ayyukan da suke kan shi wajibi ne dole sai an kiyaye idan baka yi aure ba dalilin wasu darurori hujjoji na ka karɓaɓɓu Allah na iya cewa ba damuwa ba an kama gaba amma idan ka yi aure to akwai ayyuka na wajibi a kanka dole ne sai ka tsaya ka kula da shi a matsayinka na musulmi a matsayinki na musulma babban abin da yake kan ku ma'aurata guda biyu ku sabke haƙoƙin allah da yake kan karki sa a kanki wai kin zo wani gida ne zan zo in hore ko in yi irin abin da na ga dama tun da a can gidan an takura mini yanzu na zo gida na zan yi abin da na ga dama haka bane kada ka sa a kanka kai ma ka sami gida yau an sa mini ido yan uwana yau ni ma na samu zama takaman mai wanda ni nake da cin gashin kaina kuma zan yi abin da ga dama ba haka bane hal yau kuna bisa kan tsari na shari'a wanda wannan shari'ar tana bibiyar ku ne dole sai kun sabike abin da yake kawo na farko miji amana ce kai aka baka wannan mata kuma Allah sai ya tambaye kan wannan amana da ya baka tun daga addininta shine abu na farko kenan komi za a yi duk rikicin da za a yi duk yanda za ta zamanto za ta maka ƙaibaibai ta ma garrama kal ka yarda ka sabka akan manufar addini kusan so da yawa an gunan uwayen suna kokari su ba 'ya'yansu tarbiyya ga makaranta ga komi a baka iyasa da hata gari yan makaranta amma tana zuwa gidan miji kawai shi kenan mijin sai ya saka uwaye sai ta takaici yarinyar da a lokacin take zamana a gidan uwayenta ba a san ta ba da wasu ƙananan kaya wani mayayi wani waye duka ba a san ta da su ba amma wai ta ta samu gashin kai don saboda an samu mishi wanda ba shi kulawa kawai shi kenan sai a bar wasu kawaye su rinjaye ta ka ganta da wasu halaye wanda ba santa da shi ba malamai suna ta takaici wannan mummu ne za mu wani da yawa daga cikin mata har mun kai wasu mun ma hana su je su gaida su je su dan su gaida malamai za ka kawai wai yarinya wata yarmi sai ce bari je gaida malamai sai ta zo da dan da dan gelle eh wannan mayahi nasu wanda wanda ake sa masa a kaya wannan mun bai burge mu dan shi zamu ce duk wanda za ta zo in dai da wannan za ta zo ta lalata tarbiyya ta tuccen da shi ta yake don ba ba tarbiyyar mu ce to da haka duk abin da za a yi kai miji kada ka yarda ka sabka daga wannan manuwar da aka dora mai ta riko ga addini kar ka bari wannan zamani ya ja ka ku sha ku tahi saboda zamanin nan gaskiya ne kuma ya kamata sai an daure dole ne ka kula da addininta kamar yadda musulunci ya bayyana kuma dole ne ka yi tukuru domin ka kaka da mutuncinta ɓangaren abincinta da tuhotta da dukkan wani abu da yake na bukatunta kuma dukkansu wannan za a yi su ne da yiwu fi ƙudu sa'atin min sa'ati wanda yake da walwa ta arziki zai yi daidai yalwarsa ba tare da ya alabar zaranci ba ko ba tare da ya kwaburo ba kuma shi ma wanda bayyada yalwa kuma shi ma zai yi daidai da Allah ya bashi wa man qudira alayhi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha Allah bai tina sama wa kowa ya hau abin da bai da bai iya ba yau kaga wani ya ce mata ta ta takura mini tana sanya ni ina cin bashi ina shan wahala to ta saka Allah bai saka ba eh wannan ka sani da wannan bangaren abinci bangaren sutura bangaren rayuwa kowa zai daidai samun sani ba ce ka wuce samun ka ba abu na gaba bangaren abin da ya shi tamanto wajibi a kanka kai ango kar ka sa a kanka an baka mace ka ce shi kenan tun daga an bani saura 'yan uwa nata da uwayenta duka wannan wani abu ne da ba su da haƙƙi a kaina dole za ka san su ma yadda za ka kula da haƙƙinta a yadda shari'a ya ce to shari'a ta ɗora ma su ma akwai haƙƙoƙi nasu na ka girmama su duka 'yan uwanta akwai yadda ake samun matsala ka ga mutum daga ya ɗauke ɗiya ya kai gidan shi to shi kenan mu za ga hadda uban ma suna takun saka to bai dace ba dole ne wannan ka girmama shi ka ba shi haƙƙinsa ka shi ma'aihinka ne tamkar shi ya aihe ka ko da ka yi shi kuma ko da shekarun ku ɗaya inda ya riga ya baka diya to sarkantaka ce gaskiya ne akwai girma a tsakankanin ku don haka yau wannan ɓangaren mutane suna sakaki a kan shi kawai suka hudu diya daga gida su kawai diya gare su duk wani abu wanda za a ce wani na ya kamata sai gani mutum yana yana sha da baya bai dace ba dole ne ka girmama su daidai iyaka shi ma a gulguje zama lokaci yana tahiya bangaren ita amarya dole ki mishi biyayya ki zamanto duk abin da zaki ko da ranki baya so ki san bauta ce kike da ranki samu dole zaki rawa tuwo dole zaki hidimar gida dole zaki dukkan abin da ya shahi abin da ya shahi cikin gida saboda Allah sai ya tambaye ki walmar'atu ra'iyatu ita ma mace makiyayiya ce wahiya mas'ulun an ra'iyatiha kuma sai an tambaye ta game da kiwon da aka bata a cikin gidan mijinta dan haka wajibi ne akan ki kula ki rike mutuncinki babu zancen waya da da da da samari na da wanda duk akwai ababe na balaki da ya shigo cikin zamani daga yan lafalka arma har yanzu ba ta bar ba ƙawaye na abu kan lafal wane ya kiraye ta wane ya waye wane wanda ba mutuncin biya mu bace wanda ya kamata ki kiyaye musamman a wannan zamani wani wazaf wani kiraye-kiraye duk ba tarbe ki bace yanzu kawai ki komo ki zamanto mai so ki kawwala kanki ne ɓangaren addini don ki ba da yake tarbiya shagulgula wanda na rayuwa ki rabu da su amma akwai babban matsala akan mata a yau kina gidan miji har yanzu biki bar ba shirme na na kawayen lafan dan in kika karhin ma mijin wata zaki ga zaka ga abin subhanallah ba dadin ki ba dadin gani daga lakwalkin za a tado a taro a taro fakai na yan lakwal a kama gidanka a nan za su ci abinci wasu har su yi barci wasu yi wanka sun tashi wanda ba karamar kazanta ba ce wani kuma wallahi watan za ta zo da abokanta mata zalla watan dan rishin kumya har maza ta ke kawo mishin ta kiran wannan wai abokan lakwal ne ta yi ƙarfin shi to Allah dai kare kiyayewa haƙƙin shi ne ki kiyaye mishi mutuncinki sannan daga cikin babban haƙƙi nashi ki kula mai dukiyarsa dole ne wannan annabi ya yi bayani ki kula dukiyar mijinki wannan wajibi ne kar ki zaman to wai ke miji ya harmo ki dan akwai hali a gidan shi wai ke kawai zaki nuna ke wai yanzu ba wata bace ba ba dama zaki ta alfahari ke wai matar wani ce ta hanyar lalata dukiya to wannan wani kika yaka kin ci amana kin ci amana addinin ki dole za ku kula da dukiyar mazajen ku abu na ƙarshe wanda shi zan tsaya ɓangaren mace kamar yadda na ce idan kika a idan namiji ya arma mace ba ita kaɗai ya arma ba har da dangin daga baki ɗaya suna da haƙoƙi a kan shi to haka ke ma idan miji kika arma miji ba shi kaɗai kika arma ba har da ‘yan uwan shi da uwayen shi suna da haƙoƙi a kan shi nake girmama su saboda akwai wata wadda ita ita in ta samu mijin musamman in gidan su mijin talakawa ne shi mai arziki sai ta rena kowa a ciki to wannan ba karamin kuskure kika yi ba haƙƙi ne na ɗan uwan shi duka kowa ki ajiye mishi haƙƙinsa daidai walgwaro ki bashi haka za ku samu zaman lafiya ku kore ma kanku dukkan shedani in ma na mutane da alishin insha Allah wannan ita ce el tsaraba da shan hankali zuwa ga anguna waɗanda suke cikin nasu zamani da ma wanda za su shigo Allah maɗaukin sarki ya albarka cikin wannan aure Allah ya ƙaddara dukkan alkhairinsa muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya hore musu abin da za su kama kansu su rike mutuncinsu insha Allah ba tare da bata lokaci ba malam kamar yadda kuka ba da umarni a ɗan buɗe gurin a ɗan yi bayani to alhamdulillah ya dan samu yanzu malam shak muktar fadai tafaddal mashkuran majuran insha Allah amma kamun yanzu gabu malam ya fara ga alarba hakilu zai zai dan bude da alqur'ani
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لهم زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا يرصا أم حسبت أن أصحاب الكهف والصحف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا ضربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينصر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna matuƙar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da cikin amincewarsa da yardarsa ya ba mu ikon karɓa gayyata ɗan uwa ango na gobe kenan ko insha Allahu jajibirin ɗin aurensa ya buƙaci mu zo yi nasiha a ƙofar gidansa take cikin wannan unguwa mai albarka garin malar a kuma yau 29 ga watan rajab hijirar jagoran addinin musulunci sayyidul awwalina wal akhirina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1445 kuma ya yi daidai da goma ga watan biyu shekara biyu. da shekara 24 a lissahi da ake na haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam fatan da muke yi wannan aure allah ka mushi albarka ka ba su zuriya mai albarka ka kuma ba su lafiya da zaman lafiya ka rufa musu asiri ka kuma rufa ma sauran musulmi ma na duniya asiri ka ba su lafiya da zaman lafiya yan uwa da yake lokaci ne na sanyi ba daɗewa zami ba zami takaitaccen bayani ne sai dai fata da muke allah sama bayanin albarka wato ina so in yi bayani ne akan mahimmancin haihuwa domin aure ana yin shi ne don a samu haihuwa domin shi ne hanya kwaya ɗaya da shari'a ta amince wadda jama'a za ta raga ƙaruwa kuma jama'an nan ta zo bata shari'a amma mata za ta raka haihuwa ko da ba da aure ba sai dai shari'a ba ta yarda da haka ba abinda shari'a ta amince a yi aure kafin haihuwa saboda ana so kowane mutum ya zamanto ya san gidansu kuma nasaba shi ingantatta ce kuma babu wani mutum da ake so da shi kanshi yake jin daɗi ya zo duniya har ya bar duniya bai aure ba bai haihuwa haka ne? an yi jin daɗi in ka zo duniya yadda kai aka haihe ka kai maka haifa shi yasa duk wanda yake baya kaunar haihuwa zaka ga ba su da yawa a cikin al'umma kuma wani tunani ne sabu wanda ba a san shi a cikin mutane masu hankali ba wani bawan Allah a zamanin manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaya wa manzan Allah cewa ya gama can da yake so amma matsala ɗaya ne ba ta haihuwa yaya zan iya aurenta manzan Allah ce a ya sake dawowa wani lokaci ya ce zan matace ce nike so mai kyau mai addini mai daraja mai kunya iyan manyan mutane tana so na ina santa amma dai ba ta haihuwa ya manzo Allah ina iya aurenta manzo Allah ce a ya sake dawowa ya faɗi darajojinta da irin abubuwan da ya cancanta a aure ta duk macen take da shi to ana santa ya manzo Allah matsalar ɗaya lacce ba ta haihuwa kuma haihuwar nan daga Allah ne na iya aurenta manzo Allah ce a'a sai ce tanaka hulwaludul wadud fa inni mukasirun bikumul umma yawmal qiyam ku auri matan da suke ƙaunarku kuna ƙaunarsu sannan kuma masu haihuwa me ya sanya manzo Allah ce saboda ina jin daɗi zan ji daɗi zan yi warin ciki da yawan ku ku musulmi a gobe kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gobe kiyama ne daga cikin abin da yake faranta mishi rai ya ga yawan mutane musulmi an gane kenan karancin su manzo Allah baya san shi haka ne ko ba ka ba idan farin yawansu yana sa shi farin ciki da Allah karancin su zai sawa a fahimta din mai hankali me zai fahimta bai kamata ba a ce musulmi su ki haihuwa su zama 'yan kaɗan haka ne saboda manzo Allah ce ko aure kuma ku nemi matan da suke ƙaunarku kuma ku nemi masu haihuwa to ya za ka iya ma gane mai haihuwa malaman fikin suka ce abinda ake ganewa Allah shi ya bar ma kanshi sani amma in kashe gida ka ga mai zuriya to kai ma wannan gidan in ka shige shi ana tsammanin za ka samu zuriya mahaifiyarta ta yi haihuwa akalla da likushi wajen sha biyar yarta ta yi tagwaye kamar biyu uku yayarta ita ma yayarta ita ma to da ita tana ruwa abinda ake tsammani ita ma haka za a yi wanda shi ne kawai amma in Allah cikin hikima shi bai bata ba kuma wannan shi ne ga dama dama ita aihuwa baiwa ce kyauta ce ba azaba ba ce kyauta ce duk inda Allah zai yi magana wadda ta haɗa maza da mata azzakar wal unsa ko to Allah yakan gabatar da azzakar din kafin kafin al unsa din a ko ina amma a wajen aihuwa ne aka gabatar da al unsa kafin wa kafin namiji banda wajen haihuwa Allah ya ce lillahi lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما
sai dai إنه عليم قدير Allah subhanahu wataala ce lillahi mulku samawati wal ard mallakar samai da kasai da abin da ke cikin su lillahi na Allah ne as-samawati wal ard sammai da kasai da abin cikin su ba sai an tantance ba da kaza da kaza a gaba daya sun shiga ciki mallakar Allah ne shi kadai ba tare da wani ya yana da tarayya da shi ba ko da musuka da darati wato kadan zaka iya mallakar abu mafi rinjaye wani ya mallaki kadan mai saniya dubu a samu wani ya saniya daya duk da haka ne mai saniya ɗayan na ai ɗayan tashi ce ko to ba haka Allah mallaki duniya ba a'a kila ba mallaka ba kai gudunmawa ka ba da aka mallaka to Allah bai da irin wannan ko kamawa kai mai mallaka ya mallaka Allah bai da irin wannan lillahi mulku samawati wal ardi duk abin da ke cikin sammai da kasai mallakar Allah ne shi kadai malaman tafsir ke cewa mulkan wa khalqan wa abida mulkin Allah ne halitta Allah ne shi kadai sannan bayan Allah ne shi kadai sai yake cewa ya khaliqu ma yasha ko Allah yana halittar abin da ya ga dama halitta in ya ga dama zai ya halitta yadda ya ga dama to cikin ganin damar shi ya habu liman ya sha'o inasa yana yin kyauta ta musamman a shi kaga aihuwa alheri ce arziki ce ba talauci ba ce domin talauci ba alheri ba ne sharri ne ko arziki shine alheri da haka sai aka ce ya habu yana ba da kyauta liman ya sha'u ga wanda Allah ya ga damar ya mishi kyautai ta me ta mulki a'a ta kudi a a ya ce inasan ta ‘ya'ya mace ‘ya'ya mata a nan ne kawai Allah ya fara ambatar mata kafin maza a abin da ya haɗa mazan da mata me hikima a ciki malamai suka ce ai manzo Allah ya bayani hikimai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk mutumin da Allah ba shi ‘ya'ya mata guda uku ko yamsu tarbiyya ya dairene su ya ciyar da su ya shayar da su tun suna jarire suka girma bayan girma ya ci gaba da kula da su abincinsu kayan kwalliyarsu kayan wayayyinsu duka ya inganta musu ya kuma karantar da su addini daga ƙarshe ya gama duk wani aiki aika ga ba irin na maza bane da za su tsare maka kandi ko ka huta da biyan dan daren shago dan ka ne to ita mace ka gama wannan wahalar ta girma ta kai daidai lokacin muriya kuma sai ka tattara ta da kayan ta kai ta gidan wani kaga kaman asara kai ko sai ba da ce to duk wanda ya haka wannan ƴaƴa nashi za ta zame mishi sanadiyar kariyar shi daga jahannama indai har Allah baka ƴaƴa mata da gabi abin da ya sama kai tarbiyyar su ka auratar da su to in Allah ya yarda su ne sanadi ya shiga ka aljanna manzo Allah bai yi magana in ka ai hikatta ba ta iya yiwuwa ka hikatta ta wani bangaren ka samu lada amma dai waɗannan a ce idan ka ai hikatu kaza kai tarbiyyar shi kai kaza kaza inda sun kai biyu zuwa uku sun zama kariya ga jahannama ba a faɗa haka ba amma mata sai aka musu wannan ta goma shi da Allah ba da wannan albishir a shi kaga ai wata tana da mi wata falala da ni'ima ta daban domin duk abin da zai sanadiyar ka samu hanyar shiga aljanna to da abin alheri gare shi to tunda suna da irin wannan daraje shi kuma sai shedan ya shigar ma mutane akan su kiyaye mata kasan galibin mutane aka mishi in mutum ya aure ya haihu ya sanya aure ya hiwa ya yi na mishi ba kowane mutum bane yake cewa da maji namiji da mace didde ne yan kaɗan ne Allahumma sai dai in kana ganin matar taka wata kyakkyawa ce mai nagarta in ta aihe ɗan su honorable za su zo da auren ɗan kai maka zama honorable kaga daman dai bangare ne dai na ciwa-ciwa ko auren ɗiya ke ne yayi ƴaƴan uwar ta kirki sai ta yi aiwa ɗiya kirkin to in ta aiwa ta girma tana da siffa mai kyau to ba talaka ba za ta zawa dan sa anar masan har ci alqur'ani sai dai ranar auren su yi tilawa am amma inda wani babban mutum da ya shaƙe kan jikunna to galiban an yi gadewa a bashi ko sai ka kai ma kanka yanzu ka zama director general kai uba domin an ce da ka aihi dan boko gara ka aihi mishi in ka aura in ka aiwa mishi mata to ya ka ji daɗi amma dan ka aihe shi yakan iya komawa a dirka ko ya mai ya raka maka in an ga dama a shekara ma waya da Allah za mu gani kaga sai Allah ambaci aihu wannan mace aihuwan mace a matsayin kyauta ya habu liman ya sha'u inasa sai ce wa ya habu liman ya sha'u zukur kuma yana bada ƴaƴa maza ga wanda ya ga dama wani mutum sai Allah bashi ƴaƴa mata gaba daya wani mutum kuma zai ga ƴaƴan shi gaba ɗayan su maza ne ba mace ko daya aw yazawujuhum zukuranan wa inasa ko kuma ya garwaya mushi tsakankanin maza da mata ya baka ya'ya maza ya baka ya'ya mata wani ni'ima ce ingantacciya kaga duk wannan kyauta ne wanda aka ba mata kyauta ne wanda aka ba maza zalla kyauta ne wanda aka gama mushi kuma babbar kyauta ce sai ke cewa wa yaj'al kaga nan ba baiwa bane yakan sa in ya ga dama cikin hikimar shi da ikon shi me yasa ya haka shi ya bar maka ya sani sai ya sanya manya sha wanda ya ga dama a kiman ya zama shi baya haihuwa aya aya aya ta aure yana saki yayi ta aure yana saki ya jayyara bata ne jayyara bata Allah bai ba shi haihuwa ba wata kuma Allah bai ba ta haihuwa ba sai dai galiban wanda Allah bai ba haihuwa ba in yake kasuwa mai kudi ke zama ba kaga wanda bai haihuwa da wuyan ga talaka domin Allah bai hada azaba shi ba ƴaƴa ba ƴaƴa domin wannan kudin ma ƴaƴa ne idan kai kudi ƴaƴan dangi sai zo rika cewa baban mu ne ba ka da ko anini ba wanda zai zo rika cewa kai baban su ne ya rika runguma tsohuwa ka kawai amma in Allah ya hore maka galiban za ka ga maza da mata da Allah bai ba su aihuwa ba Allah ya ba su abin hannunsu Allah sa albarka to idan ka samu kanka haka kai haƙuri wata shi ma akwai abin da Allah zai ma wallahu innahu shi lalle shi ubangiji ya tabbata alimun mai yawan sani kadirun kuma mai iko akan komai wannan yake nuna mana ashe haihuwa alheri ce domin Allah ya ambaci ta ma da kyauta baiwa haka kuma Allah ya ambaci aihuwa da rahama a farkon suratul wani suratul maryam me Allah ke cewa bismillahir rahmanir rahim ka haya an
zo wurin ذكر رحمة ربك عبده زكريا
bayan waɗannan harfa guda biyar na hurufin hijaiyya sai Allah yake cewa zikiru rahmat rabbika abduhu zakariya Ka- bari a ambata ma irin rahama da Allah mahaliccinka ya ma bawan shi zakariya me Allah ma zakariya rahama to wannan rahaman mece ce ɗa da Allah ya bashi ya haya wannan haihuwar da ya samu Allah ya ambace ta rahama aiko babu inda rahama take komawa azaba ko idan har Allah da kanshi da ilimin shi da hikimar shi da girman shi ya ambaci haihuwa a matsayin rahama to kuma ina da za a juya ta koma azaba in ma ka maida ta azaba to kai ka maida ta amma ita asalinta dai rahama ce Allah ya ya ambata maka irin baiwa da rahama da yema bawan shi Zakariya alaihi salam a wani wurin cikin labarin na annabi Zakariya ne sai Allah ke gaya mana yadda abin ya yiwu sai ce wa aslahana zawjahu lahu zawjahu muka inganta mushi matar shi an ce wannan irin wani gida ne mai albarka oban mumini mijin mumini matan mumina dan mumini ma'ana mijin annabi ita kuma matar da yake babu annaba cikin mata mai imani shi kuma dan annabi annabi ne dan annabi kai wani gida kaga gida ne mai albarka ko gida ne ingantaccen gida to kaga irin wannan gidan shi ake nema a samu uwa ta kirki uba na kirki da na kirki an dace da gida to akwai kuma wani mummunan gidan za ga mai gidan na banza ne matar ta banza ce biyan ma biyan banza ne kamar ma akwai wasu gidajen haka yanzu misali da abila habi da matashi duwa zuwa ne Qur'ani ya ta ambatan su ko? To kuma sun aihi wasu ɗiyan da ba su shiga musulunci ba duk da an aihi wasu da suka shiga musulunci. To kuma na samu gidan da yake mutumin mai gidan na kirki ne matai ba ta kirki ba ce. Ana kuma samun mata ce ta ƙwarai mai gidan wa ba na ƙwarai ba kamar gidan fir'auna shi dai mai gidan da banza ne amma matar wa mumina ce ko kamar gidan annabi nuhu shi annabi nuhu annabi Allah ne amma kuma matar shi kafira ce kaga an samu aka sai haka ko to idan Allah ya hada maka kai da imani matarka da imani danka da imani akwai wanda za a same shi kai da imani matarka da imani danka ba imani to in Allah hada maka ukun nan dan Allah akwai gatan da kake so Allah maka wanda wani sai godiya ga Allah saboda kaga ladan ka ba zai yanke ba wannan dan naka idan ya haife da kana kabari shekaru sama da hamsin ɗari a mace amma duk azhar ɗin duniya akwai azhar ɗinka baka baka duniya amma ana azhar ana yi da kai an yi la'asar da kai an yi magariba da kai an yi isha'i da kai domin ladan sallar yana kai maka saboda ɗanka yayi shi ɗan ɗanka yayi dan dan dan dan ka yayi har zuriyarka ta kai ƙarshe duk abin da suka yi na alheri tunda kai ka gina su a kai kai ka ɗora su wannan za a ci gaba da baka lada za ga wani mutumin yana mace ya fi wasu masaran wallahi yanzu misali wanda ya gina wannan garin malam sulemana ya'ya nawa ne ya karanta da a gehe-gehe to shi yanzu mutuwa shi ya yi wani ran domin yana mace zure shi nawa ne can suna karantarwa can suna kaza can suna kaza to haka ke san zuriya amma ba a ce zuriya ba ba a ba su tarbiyya ba sai ishi mutane kai ma kana kabari su ishe ka domin musibar tana zuwa kana cewa daman ba a yi su ba ita kuma dama ke ya ce a baya ake barka to da haka kaga ashe aihuwa ni'ima ce dukkaninmu ya kamata mu nemi haihuwa wanda yake da kwai idan da halin karawa a kara domin baka san ba wane ne mai zamwan mai sai ka aihi ɗaya ishirin kana cikin talauci na ishirin da ɗaya ya zama mai arziki ko bai da ka ɗaya da aihuwa daga sha takwas da kun tafi da talaucin ba ke ganya wannan ɗaya da aiwa karka ta isa kai baka san ba isa ka bari duk wanda Allah ya kashi ya kashi na'am da haka ba imani bane ba hankali bane ba addini bane a daga cewa mutane sun yi yawa kuma ko a duniya ba ƙarya ne ba ko a duniya ƙarya ne yanzu shekarun ya baka ji ba sun gafa shugaban ƙasar yana ba da umarni a ayyawa baka ji ba faransa shugabansu ya ba da umarni a yi ta aihuwa? Eh, shi ne aihuwa don keta ma namiji aura. amma inda ya gano ƴan- ya gano ƙasar za ta ƙare ya ce to kowa ya aure a yi mu kuma na an zo an ce kar mu yi aure ba a yi wai mun yi yawa mu ƴan Nijar wa ga muka mun yi yawa wa ga muka kuma wani abin mamaki sai ka ji ana wo ana ta yaudarar mutane musulmi ana gaya musu ai manzon Allah ma sallallahu alaihi wa sallama abin da yace al-mu'minu al-qawiyyu khairun min mu'minin da'if mu'mini mai ƙarfi shine mafi alheri ga mu'mini rago to yanzu misali ka aihi ƴaƴa ba za ka yi ciyar da su ba ai kaga raggaki ne wa ga maka wannan hadisin ya nihin mu'mini mai ƙarfi ƙarfin koko ake ne ƙarfin jiki ai ba shi ake ne ko ƙarfin kuɗi ake ne ba ƙarfin kuɗi ba ne ba ƙarfin jiki ba ne idan ka ce ƙarfin jiki ne kenan muminin da ya yi ƙarfi in an yi kuka shi zai kayi da ya ce duka sanar isa kai saka ya kuwa imani kaga ba haka ba ne idan ka ce ƙarfin dukiya ne ya ce to kenan idan aka sami irin manya-manyan attajiran nan exporter importer to suka yi kuwa imani haka ne ba haka ba ne ma'ana hadisi ma ƙarhin da ake nihi muminin ƙawiyin mai ƙarhin imani mai ƙarhin ƙoƙarin ibada mai ƙarhin zumunci mai ƙarhin sadaka mai ƙarhin mai ƙarhin shi ne ƙarhin ƙarhin shi ƙoƙarin shi na biyayya shi ga Allah shi ake nihi ba wai ana nihin ba ƙarhi ne ka da wane ko ya yi wane kuɗi ko ya yi a'a ba shi ake nihi ba shi kuma wancan da'ib da ake nihi ba ana nihin raggon da bai iya wannan ba ana nihin wanda ba shi da ƙoƙarin ibada shine raggu amma tare da raggon ta kashi miman da Allah yake cewa wa kullum wa fi kullum khair cikin su gaba ɗayan akwai alheri daman ƙa'idar musulunci abubuwa ai akwai wanda yahi wani dukkan su suna da kyau amma wani yahi wani ba haka bane a wannan hadisin kadai aka ji a sami ga ababe masu kyau amma wane ya fi wani ayoyin ƙur'ani ba faɗi wannan ba a cikin alƙur'ani Allah ce la yastawil qa'iduna minal mu'min لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله Mm.
فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة sai dai لا يستوي المؤمنون غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله لا يستوي القائد.
بأموالهم لا يستوي القائدون من yawwa ƙa'ida لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم mun ji wannan فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة sai dai وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ya isa nan kaga ai mutane ne guda biyu wannan yana kokarin yada addini ko da kudin shi ko da ilimin shi ko da karfin sa wannan shi kuma baya da wannan kokarin a gida yake kullum mazan gida na tare da mata ko sai aka ce to ba za su zamanto daraja su ɗaya ba wancan mai kai kawo yana ma addini aiki ya fi wannan da yake kwance shi he dai kawai an, an kira sallah a ce na gidanmu an kira azarwa amma ya Allah ce duk da haka duk da dai ragwancin shi wa kullum wa adallahu husna duk kowanne an musu alƙawarin shiga aljanna amma aljanna ba kala ɗaya bace haka ne kaga ashe me me- me mamace na wata hadisin aiki ne guda biyu dukkaninsu musulmi ne suke su amma wannan ya fi wannan kai hatta da sahabbai da suka ciyar Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل Mm.
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد daidai وقاتلوا wa kulla وكلا وعد الله الحسنى kaga Allah yake cewa mutane ne fa sahabbai ne na manzon Allah wanda suka zo da farkon nan kafin fatahi da wanda suka zo daga baya to ba matsayin su ɗaya ba amma Allah yake cewa dukkanin su wa kullum wa Allah husna dukkanin su Allah ya gama auri ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu amma fa ba darajar su ɗaya ba to shi yake ni- irin wannan ibara ita ce aka yi amfani da ita al-mu'min al-qawiyyu khairun mu'min- mu'minin da'ifun amma wa fi kulli khairin wa fi- wa fi kulli khair cikin kowane ɗaya daga cikin su mai mai kokarin da mara kokarin akwai alheri ba ana nufin ɗayan ba shi da amfani ba kamar yadda wasu ke so su yi amfani da irin wannan kalmar su ce to kaga an ce annabi ba zai yi alfahari ba da talakawa ai ko annabi yana alfahari da talakawa ba ma annabi ba Allah ma ya yi alfahari da talakawa zan ce talakawan ne Allah ya ce ma mandan Allah wasu bir nafsaka ma allazi ne da una rabbahum bil gadati wal ashiri duna waja wala ta'adu aynaka anhum turidu zinata hayati dunya wala tudi man agafanna qalbahu an dhikrina wa taba hawahu wa kana amruhu furuta ba talaka bane aka ce a hakuri a zaman su ba talakan bane magana a basa wata walla ba kan talaka take ba a ce kaga talauci Allah bai baka ba dukiya Allah bai baka ba wadata kaza Allah bai baka ba baka cikin manyan mutane masu kaza masu kaza ba shi bane ma'aunin da za a ce wane kaskantacce ne a wurin Allah ana iya samun wanda yake mai wadata kuma sannan gashi da imani nurin ala nurin ana iya samun mai mulki babban mutum kuma gashi da imani nurin ala nurin ana iya samun kuma wanda yake ba shi da wadata ba mai ba kowa bane kuma yana da wani matsayi a wurin Allah wanda sauran jama'a ba su rubba ash'asa akbara ziqin raini la yu'ba'u lahu ko manzo da kici su da yawa mai tsagaggen wando da tsagaggen riga kan shi ya yi bishi-bishi saboda wahala bai ma sabulun da zai wanke shi in ma ya wanke kura ba za ta fita ba don ba kura yau ba ce ba ta jiya ba ce ta daɗe a wurin kuma ta gamu da yunwa da rashin karyawa ma ta tsade ta murtuke cikin komi ya lalace in ma ana lissahin a mutane za a yi kaza za a yi ka manciya da shi ake a unguwa ma ko ko ba irin wannan sai ke cewa to irin wannan su da dama lau aka sama alallahi da abar da zai rantsewa da Allah ce sai an yi Allah sai ya yi kaza sai Allah ba zai kunyata shi ba sai ya barantar mushi da rantsuwa ya yi abu yanzu ya ce yau ya rantse da Allah misali sai an yi ruwan sama a damagaran nan da kafin karfe sha biyu to ya yi ruwa kuma ya rantse ya ka mutu ya ka mutu kuma la yaran da ya ka zan mai kudi aka san da ya ka zan mai kudi sai ce minhum barra ibn adam min barra ibn adam ne ko malik ko yace daga cikin su Allah saka da alheri akwai barra dan mi dan malik ko dan malik na yi dan shakka wanda kuma shine da aka je wannan yakin kadisiyya aka ce irin su tunda kai manzo Allah ce in kai rantsuwa Allah ya cika rantsuwa ka rantse mun yi nasara ce a ba rantsiya ba zan yi bari in yi addu'a kuma yi addu'a kai nasara amma hau talaka ne kuma shi labi ba talaka bane akwai imani ko babu imani haka ba a auna imani da talauci ko da arziki jama'a musamman da wannan shi ya sanya aihuwa rahama ce kuma yawan al'umma rahama ce manzan Allah yana son yawan al'umma kuma manzan Allah yana son jama'ar da za su yi imani musulmi su yi aure su haihu domin ana sa ran ɗan musulmi musulmi ne ‘yar musulma musulma ce bai kamata ba a ce an danne mu mu har an yi mu yawa mu yi ƙoƙarin da za mu yaɗu ko ina a raka jin motsin la ilaha illallah ko ina a raka jin sautin qur'ani ko ina a raka jin istighfari maza suna yi mata suna yi wannan shine abin da yake gyara ƙasa ya inganta ƙasa amma wannan zamani da muka shigo wanda mutane suke tsoron talauci saboda yadda ake tsoron jahannama wanda talaucin nan ma ba daga Allah bane a'a talauci ne kirkirarre sabo wanda aka yi shi a duniya kasan akwai talaucin mutane inda za a gane bahaushe da karin magana kasan in ka kalli karin magana bahaushe inda kana da hankali to tana da ilimantarwa ya ce rijiya ta ba da guga ya hana me yake ni da haka rijiya ta ba da guga ya hana kaga rijiya da ruwa amma guga ne ya ƙi jayo ruwan ya muku keta kuke jin kishirwa to irin guga ne wannan sai suka ce zai idan kana da guga rijiya mai gaba goma sai kana da guga yana da ƙofa kamar goma sha biyu in ka ci koshi da ruwa ɗaya biyu uku ruwan yana iya kan ka gama hudu wannan gugan ya yi rijiya ce babu ruwa ina ƙetaka ina matsalaka take guga idan da Allah zai kawo maka wani guga sabo igiya ce matsala sai ka kunce wanda yake karɓar ba ma sabon guga ka sha ruwanka hankali ka kwace kai watsi da wancan guga to mu talauci mu na Niger ba guga ne ba Allah yanzu da muka kunce guga an ka sabon idan an kunce guga a haka to na ji wancan guga ne ya sace miliyar 200 wancan ba kofa ba ce wancan ya sace miliyar 500 wancan ya sace kaza wancan ya danna kaza wancan ya tauce kaza ya za a yi wani dan nijar kuma ya arziki kwa hori ya yi sata baki ya yi sata wankan tarwada ya sata dogo ya yi sata gajere ya yi sata haba mana mata su yi sata wai wata ce aka sata minista a Najeriya kwanan nan wai ministan agajin gaugawa da ta agaji kanta ya ta ta sace triliyon 48 a wata uku ha da ta shekara kuma Najeriya ce ko 40 ba ta yi ba kashin mahaukaciya triliyon ko triliyon shida eh ya dare ce ya kauna hukun ba ina za a same shi irin wannan mutanen mana to kaga kenan wannan talauci da ake mana tallashi so ake a karantar da mu yadda za a iya juya mu kasan mutane suna kaɗan sun yi daɗin ka mallake su ko zamantakewar yau da kullum a ce mutum daga shi hema ta shi da ɗan shi ɗaya yaro ka shi da rigima da shi in yana makwabcinka amma idan ya ahe zaratan kata kaman guda takwas idan ya magana kuka ta da tankiya suka ce ba wani leko da irin wannan yan rigami ake kiranta da bardar da manyan kawo ka ce ba mai ke faruwa ne suka ce da wani dan gyara ne jama'a aihuwa arziki ce ba kamar yadda wani ya zo saboda kawai turawa sun ziga shi ba sun ba shi umarni ya ce wai talaucinmu mutanen nijar da arewacin najeriya za ga mutum ɗaya da 'ya'ya 20 'ya'ya 30 wannan shine asalin talauci wala ba shi ne asalin talauci ba domin inda yawan mutane talauci ne ko a duniya da ya kamata a ce cana ta ko ina talauci kuma nijar ta ko ina arziki haka ne? Shanahu tana da mutum miliyar ɗaya da wajen miliyan ɗari biyar. ‘Yan kan kaɗai da suke kan miliyar ɗaya sun linka Nijar nawa. Mutu yawan mu kai ta ƙari miliyan talatin da kashi. Amma shinkafa daga China, mu mutane miliyan ishirin da biyar ba mu iya noma abin da za mu ci sai mun ka daga inda suke da mutum miliyar ɗaya miliyan dubu da rabi su ci yadda ba ku kai ba rabin ba kuma indiya shinkawa ya indiya ta ke tahi daɗi to indiya nan sun kai miliyar ɗaya da wani abuwa kunnan doki suke da cana ko har ma sun so su zata cana da Allah wannan a duniyance ba a ilmance ba bai gaya maka ba mai cewa yawan mutane talauci ne bai nuna ba ƙarya ce duniyan mu ta yau ta gwada ƙarya ce ko ta gwada ba idan ka dibi Najeriya ka dibi Niger ba su yi mu arziki ba ba su yi mai yawan jama'a ba idan abubuwa suka dagule mana ina muke tahiya mu samu sararawa in kai ɗauki a rayuwar kamanan nan garin da magaram ne da Allah idan aka samu matsala a ƙauyayyuka tun daga yunwa rishin lafiya duk abin da zai zai damu ɗan adam daga nan da magaram aka samu matsalar yunwa sai a tahi garin tsakaninku da Allah kun ta duk da makaranta koma durin ta ce yunwa ake a da makaranta mun koma durin akan kujar kuntar dan ba ku biyar kuka yi baki mutum ɗari ya gidan ya zamba na ku ba amma daga ƙauye sai a taho ina idan aka samu a turmini mutum da miliyan ɗari ina ke ƙoƙarin koma sai ta yi ɗan bida da magana ne sai gida ya ƙara shigowa inda suke idan likita ta ke ta gada ina ake samun likita ta ke gaba ita a daga damagaran ofitar da sanar ya ɗauki mutum a ce a kai shi a a ce a don mune gida da mace to za a kai shi kundumawa to da Allah ko shari'a ake yi idan aka ɗauko shari'a daga mai gari a ya dauke ta daga sarkin da magana to yanzu a maida ta wurin mai garin kaucin gaba da Allah yayi amma daga ƙasa aka yi ta sama bi idan malaman ƙauye aka ƙure karatun su ina ake tahowa idan aka idan ka gama lise akwai university a duk ƙauyukan ina da ka zo university idan ka gama da da magarin ina kai idan ka gama daga ya mai ƙasa kai ko sama kai haba jama'a ko a hankali ma mai faɗin wannan mutumin mai faɗin wannan magana sai mun sha wahala mai ta mahaukaci ko kuma ƙarya ce yake duniya ta ƙarya tashi kuma sannan duk wanda ka gama ya sha wuya a siyasa an kada shi me bayyana eh yanzu da Allah duk wanda duk da magaranta zaɓa dole kai dubte ko ba san ko ba kai ba to amma ya gari rana kare suka zaɓe kawa rana kawai za ka sha kenan a jam'iyya ma ana san mi ko sata kai he ka ce jama'a ce ta zaɓe kama mutane ƙarya ashe yawan mutane yana da mi to ni mutumin da ya ce don Allah kar mu ayyafa ƙaunar mu yake a duniyance ko ku ƙaunar mu yake a addinance a duniyance bai san mu a addinance bai san mu saboda wannan dako ne na kwangila daga turawa cewa mu zama 'yan kaɗan mu sabawa Allah mu saba manzan Allah sannan kuma idan ka koma alkur'ani shin da ake cewa yawan aihuwa yana ka talauci akwai wani magana alkur'ani cewa yawan ku zai sa ku yi talauci da Allah zan tambaye ku yanzu dan girman Allah na shi aka samu mutum hudu aka ce ku hudun kowa ya kawo mutum arba'in ku ta hirya mai shugaban ƙasa yana neman ku kwaye shakka inda za ku kwana ku hudu kowa ka mutum arba'in kaga arba'in sa hudu 164 ko kuka tinkari ya mai kuna shakkar ɗakin da za ku kwana shugaban ƙasa ya ba ku ambutasiyon wa ba ku shakka a ranku kuna shakka abin da za ku ci duk babu shakka wannan ko kwa ji tsoron talaucin kudin da za ku dawo na mota ya kare muku daga an yi magaciya za a yi to shugaban ƙasa ga yi ce zo hakun shi ma shakka wannan idan shugaban ƙasa ga yi kare ka tada abin da za ka ci kana ta wannan kana sawa me wanda ka ce a dan kan iya yantar da yunwa sai da amma wanda baka da hankali haka ne wato shugaban kasa ba zai yi ambitation din mutane ba sai ya shirya kake nihin shi kuma Allah sai ya halitta bai shirya ba saboda kai baka san shi ba saboda kai wawa ne kayar da dan adam yana shiri amma baka yarda Allah zai shiri ba wato kai a ganin ka accident ne ake aiwa mutanen ko Allah bai da tsari wani garaje ne akai akai mutumin tunanin da kake kenan wa shi kuma ai ubangiji ya mana al'umman nan ya yi ta gaba ɗayanta tun na farko har na ƙarshe an san dole wanda zai zo da radda zai zo da inda zai zo da wa zai aihe shi wa za ta aihe shi ya za a yi tsarin auren suwaye kakanni shi suwaye shi wa zai aura yarinya ga ta an aihe ta to ɗana ba za ta aifa waye mijinta duk Allah ya santa wannan kuma rana in ta zo haka za a yi kai ma ka yi program banza bari Allah wato shi ne kake tuhumar Allah ya tara mutane ba abin da zai ba su da hausa haka ke waɗi ba kace in an yawa ba za a samu abinci ba sai ka kwatanta mar da gonakanmu ya ga maka dole sai kwano mace kai na gonak shi ne zancen bai da gona bai da kanti bai da telem tana yawo bai da rakumin da yake fatauci kama shi kaya bai da shago bai da mangaza kuma mangaza shi da cike da abinci ya kai amma kana no so ka nuna mana cewa wai kai kana da program Allah ne bai da program wani shine fa mahallin shahid din wa cewa in mutane suka zo yanzu misali yanzu da gona ta mutum ɗaya ce tun a zamanin yana shi ɗaya yana son ho arba'in yanzu kuma ya aishi ɗa biyar in an raba ta biyar ɗin kowa na da aure kaga mutane sun tafi kusan hamsin to yanzu ya za a son ho hamsin ya musu ɗaya ɗaya ɗaya ke da ok haka ke tunani ba saboda kai ba kai kai kai kai ne ɗan ƙauyen duk duniya kai baka san ba ƙa'idar ubangiji yadda yake ta yadda al'amarinsa lokacin da magarar in kaje da alif ɗari tara shekara nawa kenan ɗari da ishirin da hudu ko rijiyoyi ne ake shanin garin haka ne da ta ƙaru sai Allah ya ba ɗan adam ilimi da hikima aka gano ruwa a gogo aka jayo shi zo da magana da ta ƙaru sai Allah ce na ajiye ruwa ko bar aka ajiye shi a ganarar ko ya kaje shi dama akwai shigo sun san shi na can da in ka tada wanda shekara ka batta wanda mutuwa ka ce mashi ganar to me haka nan zai ce ko ya san da shi to kuna karuwa hikima tana karuwa yadda za ku ci abinci yana karuwa ina ruwan Allah da wannan da a jakka ake kakaya yanzu wa jama'a abinda ake so mutane idan kana shugaban jama'a kai iya kokarin ka wajen tarbiyyar da ilmantar da su yadda za ka rayu da ci da sha ka bar ma Allah kuma kai fa mai gidan ba kai ke rike da iyayen ka ba a ba kai bane wallahi in kana so ka gane ba kai bane iziciyar ka mutu ka gawa dai mutu ban mai bin ka kai wanda kwanin shekari yaro za ka bari ba a aihe shi ba sai da ka mutu da wata hudu biyar aka aihe shi kuma ya zama mai kudi a raka Allah sarki ban shi a sha wahala kaga ba kai bai ana yi kowa yi wani yake ce mana ya samu kudi ya za a iya yi ya taimaka ma iyayen shi sun rasu ya san irin wahalar suka yi yana bai ya ce ban iya mantawa babana yana ta yari ina yaro ya heya huskare a bashi tuwo haka mu zo ya bar mini inci muka ce ta mishi sadaka kai ta mashi ayyuka na alkhairi kaga shi yanzu ya zama muluniya bai faskaran mishi ake ya ma daina faskaran ma in an mishi ma bai bukata yanzu gas ne yake aiki da shi ya eh kuma uba bai na arziki na waye shi yasa Allah ce wala taqtulu awladakum wala taqtulu awladakum الإملاق وما دي ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق kaga ubangiji ayoyi guda biyu ne ɗaya ce wala taqtulu auladakum min imlaqin ɗaya kuma wala ta katulu aure da kuma khashiyata imlakin wani talauci ne kala biyu kar ku kashe ‘ya'yanku min imlakin saboda talaucin da ake ciki na yanzu gashi ya zo bana ba a yi ba abinci babu kuɗi in ma ka kai kuɗin ka banki in kashe ɗari da shika ɗari za a ba ko ka da miliyan ishirin sai ka ce to ka in dakatar da aiwa tun da ana cikin talaucin duniya ba ta da ta yi kar ka yi allah ci kar ka yi kar ka damu in aihuwa ta zo aihun kai aka rike ma kuɗi shi ba a rike mishi ba shi kan ya girma ya yi wayo babu sai yawo babu emuwa labarin ta zai ji kai kaga yanzu ai da ka girma kaga ana ɗauko kori to kakanka shi ya taba dauko kori Allah ya raba ka ba gan shi ba daga daga gwashala za a doro maka kori ba wani gori ba ba na giginya kamar ku takwas za ku doro ku mishi wasu dawaki dawaki hakan nan wato itace za ku zaɓi ku ɗar jikin wannan sai ku samu heku heke gammo lokacin ma babu tuharin kirki ba kai da kanka za ka nemi wani abin da za ka yi gammo in ma ba gamman nan ka faɗa ka zai ci sai ka kashi da magarin nan ka ba bature giri kai da Allah bai kaka barin to mu yanzu da muka sha wahalai waye waye emuwa sai diyawo ƴaƴan da zaka yanka zo babu ita da karka kashe ɗanka dan tsoron talaucin da ake ciki wancan kuma khashkata imlaqin jin tsoron talaucin na gaba bai zo ba yanzu kana da shagon ka daya kana tunanin wannan shagon naka ɗaya in kai sami ‘ya'ya kamar goma ya ishe ku ce wani? Bahun shinkafa ɗaya da na kai ka wata ɗaya, yanzu in ka kawo mata hudu wannan kwana bakwai ya ƙari. Anya shagon nan ba zai ga Allah ce karka damu da wannan. Na hannu narzuko kum wa iyahum, na hannu narzuko hum wa iyakum. Allah ce ni nike ciyar da su, sai aka fara da su yaya kace ƴaƴan ni ne Allah ne mai ba abinci sannan kai dan kaka kana ga babba kato nawa ne bai ci mutu yau naka akwai jaririn da hadda madara ana so ma shaya ta ishe shi an bashi madara wata ke suna nana ta ce ko wace ce an bashi kaza an bashi kaza wani kata ya nan he he go ba jaririn ba uban jaririn ma he go daga nan ya kai shi mela ya dawo ba a yi ba komi kun bai karya ba akwai ko babu na hannu na kun kuma ni nike baku abinci ba dubara ka bace wa iyahum da su yara ni ne nike halitta nike arzuta halitta ta Allah ce ban bar muku ba nauyin ku arzuta mana halitta ban bar muku nauyin ku raya abinda na dora muku tarbiyya kawai Allah ya baka da dora shi kan hanyar gaskiya ka sanar da shi Allah ka sanar da shi mutuncin manzon Allah da kaunar manzon Allah da san alkur'ani da kula da sallah in kai wannan ka kare wajen arziki wa Allah ce kai kanka ya sallah sa matanka su yi sallah sa ƴaƴanka su yi sallah وأمر أهلك بالصلاة واصطبر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نحن نرزقك والعاقبة للتقوى Allah ya ce ka umarci ‘ya'yanka da iyalanka matanka da kiyaye sallah koyanta yinta a lokacinta a yin a daidai da alwalarta da kaza da kaza dinta. La nas'aluka rizika ban tambaye ka baka tara mini dukiya. Ka ce ita wannan umarnin da na baka na nemo dukiya ya shagaltar da kai da cewa ban ban dora muku ban nauyin. Na hannu Allah ya ce mu ubangiji narzukuka kai ma mu za mu baka arzikin. su ma ‘ya'yan naka mu za mu ba su, wal akibatu da takawa kuma ƙarshe kyakkyawa na gaban tsoron Allah, kai dai shiga cikin masu tsoron Allah ka ƙari. In ka ce, ah, yanzu in na rasu ni ina gidan haya, ‘ya'yana wacce taimako masu ime wuya. In kana son kana tunani ‘ya'yanka kai zama mutumin kirki. In ka zama mutumin kirki, Allah ne yake ɗaukan nauyin ‘ya'yan naka. wani bawan Allah cikin tabiyai mai arziki ne sai rika junko irin ɗarmin kuɗi yana badawa sadaka sai gayye shi wanda suka yi azumin nahila ya ce a je gidan shi a sha ruwa idan aka je aka sha ruwa sai ya ba ku dabino ya buɗe bahun dabino ce kowa ɗauka iya yadda ya ishe shi amma abin da yake bukata duk wanda ya ci da binan ya bashi ɗan wani ya ci ashirin wani ya ci ɗari wani ya ci ɗaya idan ka bashi in ka an gama aka wanke hannu baka san me mana shi ce to a zo a kamun ƴaƴan dabinan nan wanda ya ci goma sai a bashi ɗari mai ƴan jika goma goma so goma in ka ci ɗaya sai a baka ɗaya in baka ci ba ya ce to he da sahi haka ya raka kyauta sai aka tada kwamati wai ya zo ya same shi yaya zai lalata dukiyar shi ya bar 'ya'yan cikin talauci sai ce ah wane ya kake lalata dukiyar ka kawai ka kashe arziki yau yau can an ce ka gina can kana masallaci can kana kaza an ce marayu kaza ka kano gidan wani malami ka ce gabaki dai ka dauki nauyin makarantar da ƴaƴan a daina zuwa bara kai za ka yi abinci da wurin kwanan da barguna har ka kai katiwa wane anya kwa ya ce aho yau mini ne matsala ta ce to baka barin ‘ya'yanka ya ce ‘ya'yana ni yanzu in bar dukiya ‘ya'yana su ɗauki dukiya su raka saba ma Allah bayan aka ce inda lillahi habawa ne yanzu kamar mutumin kirki kamar kai ‘ya'yanka ‘ya'yan tabbata mutumin kirki ce ma dalla in ko mutanen kirki ne Allah ya ce wallahi ta walla salihi shi Allah ne mai ɗaukar nauyin na kwarai kuma wanda Allah da ke nauyin shi na da ke nauyin shi in ko dan banza ne dan ba abin da ya kamar da shi in na kwarai ne Allah alƙawarin wallahu ya tawalla salihin in na banza ne wa to kai me ya gama ka da shi sai ce iddakhartu mali inda rabbi wa taraktu auladi inda rabbi na tura dukiyata a kwantu buloke na lahira ba na duniya ba fa dan wannan kwantu buloke na duniya in ka mutu wasu za su bude shi wallahi ba buloke shi ba za a yi fasa shi za su yi su raba hammukiyanka su ci amma na lahira shi ba a ganin shi ma bari a fasa ya ce wata rakta auladi inda rabbi kuma 'ya'yan nawa na bar su wurin Allah mahalicci na Allah zai iya ko ba zai iya ba wuri nawa ne da babu arziki aka arziki wuri nawa ne da babu lahiya aka samu lahiya ya jama'a abinda ake so bayi mu tsaya ga Allah abinda Allah ya ba mu na ‘ya'ya maza ko mata mu tarbiyyance su a addini mun yi aikinmu mu bar sauran arziki na Allah ne Allah zai ba da arziki kuma kakka nemi arziki ta hanyar da ƙarfi ko ta hanyar yaki halam yaki harak bai zuwa shi ba a mashi dabara a'a da wayo arziki ne kan ka zo an rabe shi an yi masu wayo da sun raba arzikinsu ya ƙare kan ka zo billardi masu wayan da aka yi a baya haba mala wayo wai wani bawan Allah ya ga wani ɗan ƙaramin mutum hakan nan idan ka hada mai jika hamsin bai kilga su kuma mutum mai arziki ya ce kai lalle Allah da aka ce Allah na abin da ga dama haka nan ne ya ce kaga na yi abujan na yi legas na je yawunde na dawo na je umara na dawo har yanzu ban da jika 200 libuwar na ke cikin kirin mutuma bakin shi da magara wai kudi wa hade Allah zafa mishi ya ce tuni na sallama na ma daina neman iya kokari ya zanyi ban da ƙara neman na garaje sai tun na sarraban nan na Allah ne kuma Allah kana ne an taɓa yin wani abu a nan garin ba zan faɗi wurin ba wani mutum ne ya zo da sai da gidan shi shekara hudu a talla gidan hudu sai aka samu aka matsa mani dan kasuwa a nan gari aka ce kawai ya sai gidan ya ce shi ya saya ba aka ce a alai ya ce to gidan akwai wata dattijuwa aka ce ita take sai da gidan ya ce ni hena ji daga wani ta zo ni ba na iya ba hudda ta daga gidan ta ce alhaji gida na samu ɗana ya mini wanda ya ɗan ɗara wannan in baka siya ba ma dole ne kuma me sai shi kai alhaji kawai ya saye shi miliyan hudu ya bata kudinta kwanye kwana 25 hero zo ya faɗo aka ba shaka da miliyan 70 haya ce kwana shekara hudu ya talle shi rezan bai faɗo ba yaudan rezan ba na kamar yawan rezan arziki ne da Allah yanzu wannan in yana da hankali ya fi arziki na wani ne shi in Allah zai raba ya baka in ya baka kawai kuma in ya hana kawa wala duk da da ba da ciwa-ciwa ba za a wani haka za ka haƙura shi ka san talauci bawan Allah ne arziki bawan Allah ne ya Allah ce haka talauci ya kaurin wane ku zamana wannan aikin da aka mishi duk biyarka wala ka zama kuri haka arziki in Allah ya ce waje ka wurin wani kuma da arzikin da talauci in ya kowanne Allah tura shi wurin wanda ya ga dama kuma ba kin me wannan be ke ba san me wannan be ke jarraba ce duka fa ammal insani idza mutalahu rabbuhu fa
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه Mm.
فيقول ربي أكرمن amma وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن na'am كلا بل لا تكرمون اليتيم
sannan ولا تحاضون على طعام المسكين Ya na akramaka Allah. Kaga- mahallin shahidinmu wa ammal fa ammal insani idza mabtalahu ashe ibtila'i ne baka arziki ibtila'i ne hada ka da talauci kenan jarraba ka ne Allah yake ya gani ka yi hakuri ko ka a'a ba ka bi hakuri kuma in ma ba kai ba hakurin fa ba wani abu za ka yi nawa suka ki yin hakurin ba a yi ba komi kai dai ta ci sannan wanda Allah ba arziki shi kuma abin da ake so a kalle shi ya zama mai hankali ya gode wa Allah yarda Allah ya girmama shi ya ba shi abin jin daɗi shi ma ya ji yadda bayan Allah daɗi Allah ya sa- ya- ya ya- ya- ya ɗore da abin ko mahaukaci zai zama ɗauka mutane wayo ne ba su sai Allah gama da talauci lahira ita ko lahira ba ta- ba ta da gobe ka san ɗiyar lahira ba gobe ba sai da gobe ba ake wannan to ba gobe ba dare ba rana ba sai dare ya zama karkar lissafi to sai a ƙin dana a ƙin rana babu su kullun ɗaya rana kullun yanzu ne Allah sauƙaƙi to don haka mu 'yan Nijar muna so mu haɗu mu wayar da kawunanmu da kanmu addinin mu ba ƙarya ba ne duk wata ƙarya ta ƙare addinin mu ya zama gaskiya ina 'yan demokuraɗiyya ba nan suka rika tallaba cewa in aka bi ta za a yi arziki za a zamna lahiya za a sami kyakkyawan hanya za a sami ilimi mai yawa za a yi wadatar da ku da ruwan sha da wutan lantarki da hanyoyi da ilimi da kaza da kaza haka kuka rika tunanin in aka zaɓi kaza kaza kowa da kuka yi ta lissafin banza alifaitar da tasirin muna ce an dai haka kori wannan gwamnati aka kawo da fara hula kuka rika tunanin a shanjar ko kuka daga tunanin daga nan za ku raka hawan jirgi kai tsaye ashe na ya mai na sahe na ya mai na rana na ya mai na wannan ya ga kuna da yaka kaban ku da yaka ba ba ƙarya ba ce suke su suka yi arzikin ku ba ku yi ba kuma duk inda suke ka taba ganin da ake da mukuna ka zama lahiya ita fa ba Allah saka ne ita fa ba a zama da lahiya ta da haka abin da ake so yanzu abin ruwa ya kare ya dawo inda yake yanzu qur'ani da sunnar manzon Allah su ne gaskiya a bisa a zamna lahiya a kisa a shiga cikin bala'i da haka nan ku yi ma 'ya'yanku aure ba sai sun kai shekara sha takwas ba ƙarya ne duk wanda ya ga ya ta isa aure ya ga ta dace ya aurar da ita kun gane ko sannan mai mace ɗaya inda hali ya ƙara biyu mai biyun inda hali ya ƙara uku mai uku inda hali ya ƙara hudu mai hudu su haƙura eh a ba za ku yi uwan gida in kuma ta ce a ba ta yarda ba to ai addu'a in ta aihi ƴaƴa mata kawai da ya ƙara ciki yayan ta rike su ta dafa su ta ci ba dole ba ai aihu ƴaƴan raki sai Allah ya gama ya- ya ya saki aihi ƴaƴa mata dewa kuma kowane saurayi da matar shi daya kuma kowace ba ta yarda a ƙara ba ta da kyau ba ta yarda a ƙara ba eh haka ko kuma a'a biki yarda a ƙara ba sai da Allah ya jarrabe ki da rashin lahiya ko? sai Allah ya jarrabe ki da rashin lahiya to ƴaƴan naki daga ƙarshe me zai faru
Allah saka da dai ƙarshe me zai faru da kin hana kowace ta zo yanzu kuma daga baya an yi me ke kin tsuho ko kin rasu kuma wata ta zo bata saba ba da ƴaƴanki bari ta rike su da tun da farko suna yara ta zo da sun shaƙo da ita an zamna lahiya shi za kake ga an mutum mata shi ta rasu ya auro wata wata ta ƙi zama da 'ya'yan shi saboda sakamakon abin da wata ta hana wata ta zo ita ce wahada a ce la sharika tala to yanzu kuma an zama mata shi mai shirkai don haka abin da muke so jama'a mu fahimci addinin mu shine gaskiya tarbiyyar da iyayenmu suka bamu na musulunci da girmama juna da zumunci da imani da sadaka da kyauta yadda da mutum bai cin abinci makwabcin shi bai ci ba bai wulakanta makwabcin shi wannan ita ce hanyar da za ta buɗe mana arziki da rayuwa mai albarka shi ne kawai amma wallahi bige-bige mun yi mulkin hwara mun yi mulkin baka hula mun yi na ja mun yi na tsanwa mun yi to mi na mara hula mana ya a hudda hula a yi da rawani ko ba yi ba yi mulkin rawani ba wanda shi ne abin da ya kamata amma mutane ku ta bige-bige mutanen da suke ba masu ilimi ba kawai yan duniya su daga ce muku in kun yi kaza za ku yi kaza in kun yi kaza za ku yi kaza suna tunzura ku suna tada muku hankali mu kuma ga abin da addini inda addinin mu ya ce mu ji tsoron wanda mu ji tsoron shi wallahi amma addinin mu ya ce mu ji tsoron Allah shi kadai in muka ji tsoron Allah Allah zai ba mu arziki ka gane ba hanya ta kace in kai ta takawa kawai sai kai arziki Allah ce walau anna menene walau anna menene ana ahli qur'an amanu wattaqu la ta'ala أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون kaga Allah ce walau anna ahlul qura amanu da mutanen garuruwa don ce qura al'ummomi da suke rayuwa manyan garuruwa da ƙanana kamar a ce da magaran da garuruwan ta duka na jihatta ko Nijar da jihohin ta duka ana kiran su qura al'ummar da take raye kuma in mu muka mutu ayan sun mu suka suwa ahlul qura ne to inda mutanen kowane yanki amanu za su yi imani da Allah domin ana yin imani da Allah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi ba su bane gimshikan imani guda shida idan da mutane za su yi imani bayan imani wattaqau suka kiyaye dokar Allah domin attaqawa shine imtisali bi amabilillah washtina bi nawahihi kai riko da umarnin Allah i kai bari ka bari shine takawa inda sun yi haka Allah ya kawo tabbas lafata hana alai wallahi da na buɗe musu barakatin minas sama'i wal ardh albarka daga samai albarka daga kasai daga kasai ashe albarka tana zuwa daga sama kuma albarka ta fitowa daga ƙasa idan wuraren nan guda biyu suka cika da albarka to na rantse da Allah dan adam zaka ga in ya shekara ɗaya a duniya ya yi wanda ya shekara ɗari biyu a wannan shekarar sai ka ga sai ka samu ladan da wanda shekarar 200 bai samu ko da musulmi ne a wannan zamanin da manzo Allah kana yi shekara 10 ka samu ladan da mai shekara 2000 bai samu ba kwarai amma me ya hana a samu kamar an tambayi Allah ya ce walakin kadzabu madadin su yi imanin su yi sai suka karyata wani ma na ganin ba Allah wani na ganin ai ba Allah zai ka ba in aka yi dibara kaza aka yi kaza aka yi kaza in suwa na saka zo zan yi fa akhadnahum bima kanu yaksibun ni kuma sai na danke su da azaban abin da suka aikata suka zama to suna shan wahala sakamakon bannar da suka yi ita takawa ita ce kan komai ita ke gimshikin samun komai abinda ake so mutane su ji tsoron Allah abinda ake so mutane su ji su ga girman Allah su ga girman dokar Allah idan Allah ya ce i kayi in Allah ya ce ka bari ka bari in manzo Allah ya ce kayi kayi in ya ce ka bari ka bari wannan shine lokaci ya gashi sama da awa ɗaya da wani abu fatan da muke yi wannan aure Allah mashi albarka wannan unguwa Allah ƙara mata albarka dai ta wuce a ce ya mata Allah mata albarka sai dai ƙara mata domin ta yi malinci ya kafa ta addini ya kafa ta kaga kenan ko sunanta ma garin malam kuma alhamdulillah wannan malamin ya ba da gudunmuwa mai yawa a wannan ƙasa ta da magaran da ma wasu wuraren da suke makwabtanmu idan da za ka yi tarihin yadda aka yi an yi ayyuka ba abin da za a ce sai a ce Allah saka da alheri Allah shi karba baya da ya bari Allah ƙara mata albarka kuma mu ma Allah ka shiryar da mu da haka nan wannan aure da za a yi Allah sa a yi lafiya kuma Allah sa an haɗa alkhairi Allah ka ba su zuriya ɗaya ba sauran musulmi da ba su da aure Allah ka ba su mata na kwarai su ma mata Allah ka ba su maza na kwarai waɗanda kuma suke da auren ana samun matsaloli Allah ka gyara Allah ka kawo musu budi ka zama da su lafiya wanda kuma ake zaman lafiya Allah ƙara zaman lafiya Allah ta'ala ya shiryar da mu ya samu cika da imani Allah ya ƙara fahimtar da mu gaskiya mu santa ya ba mu ikon aiki da ita ya fahimtar da mu ƙarya mu gane ta ya ba mu ikon gushe mata فسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وآل بيته وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته